أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka fathul majid da sharhi kitabin tauhid yau muna sha uku ga watan rabi'u thani hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan goma miladiya na da dubu biyu da ashirin da uku sati da ya gabata mun fara karanta babi na goma sha hudu faɗan malam da ya ce babu ƙaunullahi ta'ala a yi shirikuna ma la ya khuluku shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun mun kare wannan babi gaba ta farko malam yace qala al-musannif rahimahullah wa qawluhu walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير malam cikin wannan babi ga al'adar shi ya kawo wannan aya wadda take bayanin kasawa ta wa'anda ake bautawa kuma bayan Allah madaukaki na nuni a cewa ba su cancanci ba a bauta musu shi yasa Allah madaukaki ke cewa wallazina tad'una min duni wa'anda kuke bautawa kuna roƙon su roƙo na ibada kuma bayan shi Allah madaukaki ma yamlikuna min qitmir dobi sun mallaki ba qitmir qitmir kinnan wannan alhorar kwata wadda ta lullube kwayar dabino dan dabino wannan shake cewa katime to ko wannan ba su mallake shi ba in tad'uhum la yastajibu la yasma'u du'a'akum idan za ku roƙe su biyan bukata to ba sa jin kiran wannan da kuke musu walau sami'u a kaddara ma a ce sun shi mastajabu lakum to da ba su karba muku ba domin ba su mallaki ba abin da za su karba ba sa amfanar da kansu wani alkhairi baran tana su kare wani daga shar wa yau malkiyamati ya furu na bishirkiku kuma ranar lahira to za su yi inkari su yi musu ba su yarda ba ma cewa kun bauta musu wala yi nabi'u ka mithlu khabir kuma ba wanda zai baka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم اجرنا في مصيبتنا وخلفنا خير منها نعم wala yunabbi'uka mithlu khabir kuma ba wanda zai baka labari kama wanda ya zamanto masani ne mai ilimi wanda yake da ilimin abu masanin shi to shine zai baka labari malam yace ya shiga cikin sharhi qala yukhbiru ta'ala gabanin hakanan qala fi qurratul uyun ya zo a cikin ƙuratul uyuni yukhbirul khabiru anna al-mulka lahu wahdahu wal muluku wa jami'ul khalqi tahta tasarrufihi wa tadbiri mai bada labari wanda ya zamanto masani ne shine Allah na bada labari anna al-mulka lahu cewa mulki nashi ne wahdahu shi kadai baya tarayya a cikin wannan wal muluku wa jami'ul khalq sarakuna da dukkan abeban halitta ta tasarrufihi suna kalkashin jujjuya al'amuran shi ne wa tadbiri wali hadha qala dalilan haka Allah madaukake ce wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir fa inna man kanat hadhihi sifatuhu fala yajuzu an yurghaba fi talabi naf'in aw daf'i darrin ila ahadin siwa wanda ya zamanto wannan shine kamar shi to bai halatta ba a yi kwaɗayi cikin neman wani amfani ko ture wani wata cuta ila ahadin da zuwa wani siwahu ta'ala kuma bayan Allah maɗaukaki. Wata ƙaddasa wanda ya tsarkaka daga dukkan tawaya. Bal yajibu ikhlasu du'a ila, yajibu ikhlasu du'a ila, wajibi ne a tsantsantan mushi da bauta. zamanto bautar wannan da za a yi ko roƙo na bauta to dole ne a yi shi don Allah a yi wa Allah maɗaukaki shi kadai wa huwa min a'azami anwa'il ibada ibada kuma wannan roƙo na daga na daga cikin jerin gwana na manya-manyan ko na dangogi na ibada wa akhbara ta'ala anna ma yad'una ma yad'uhu ahli shirka Allah ya ba da labari cewa abinda masu shirka suke roƙon shi la yamliku shay'a ba abin da ya mallaka wa annahum la yasma'una du'a man da'ahu cewa ba sa jin roƙon wanda ya roƙe su walau furida annahum yasma'un da dai a ce amma yarda suna ji fala yastajibuna li da'ihim ba sa karbawa wanda ya kiraye su وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهم ranar kiyama za su yi inkari su yi musan wannan haɗa bauta Allah da ake yi da su da Allah, ayyun kirunahu wai tabarra'una mimman fa'ala ma'ahu, za su yi musu su ce a'a mu ba a bauta mana babban yarda ba, kuma za su barranta da wanda ya aikata musu wannan. Zalika du'a wannan addu'a ko roƙo shirkun bi. to hada bauta Allah da wani Allah ne, wa annahu la yaghfiruhu liman laqiyahu bi cewa Allah madaukaki bai ya gafartawa wanda ya gamu da shi bai mutu bai tuba ba wa ahlu shirki ma saddaqu al-khabar al-khabira wala ata'uhu fima hakama bihi wa shar'a ma abuta shirka bus yarda ba bus gaskatar da mai ba da labari ba masani da abin da yake kasancewa shine Allah madaukaki wala ata'uhu bisu mishi biyayya ba fima hakama bihi cikin abin da ya hukunci da shi wa shari'a ya shar'anta shi bal qalu bar dai cewa suka yi innal mayyita yasma'u matacce ma iyaji wa ma'a sama'i sama'ihi yanfa suka ce tare da wannan ji da yake jin wannan iya amfani kenan in ya saurara in ya ji to iya amfanar da wanda ya ji fatarakul islam wal imani ra'san sai suka bar musulunci da imani a tushen shi kama tara alaihi al-aktharina min jahalati hadhihi al-umma kamar yadda kake ganin mafi yawancin na jahilan wannan al'umma suna aikatawa malamin ce wajen shara sai ce yukhbiru ta'ala an halil mud'uwina min duni min duni Allah madaukaki na ba da labari game da halin wa'anda ake roƙo ko ake bauta musu kuma bayan Allah madaukaki min mala'ikati na mala'iku wal anbiya da annabawa wal asnami da gumaka wa ghairi hadauninsu bima yadullu ala ajzihim wa da'fihim da abin da yake nuni a bisa kasa wasu da rauninsu wa annahum قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو في المدعو cewa wa'annan abeban da ake bauta kuma bayan Allah maɗaukaki dukkan wani sababi wanda na kasancewa ga wanda ake kira takore gare su ba su da wannan wahiya al-mulk su ne mulki ba su mallaki komi ba ba su du'a ba sa jin mai roƙonsu ko mai kiransu walƙudratu alastijabatihi in ma sun ji ba su da ikon da za su karɓa mashi. Fa mata lam tujad hadhihi shurutu tamatun batalat da'watu to duk lokacin da aka rasa wa'annan sharuɗa cikakku to wannan kiran da ake mishi ko bautar da ake mishi ta lalace fa kaifa idza udimat bil kulliyat to ina ma a ce kwata kwata babu ko daya bas babu wannan sababi fa nafa anhumul mulka Allah madaukaki sai kore mulki daga gare su bi kaulihi da farash ma yamlikuna min qitmir ai bas mallaki ba daidai gwargwadon wannan kwabsa ta dabino qala ibn abbas abdullahi dan abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi wa mujahid wa ikrima wa ata wal hasan wa qatada da wa'annan tabi'ai imam mujahid da ikrima da ata duka wannan almajiran abdullahi dan abbas ne wal hasan wa qata wa qatada da shi qatada suka ce al-qitmir abinda ake cewa qitmir al-laffatu al-laffatu allati takunu ala nawati tamr shine wannan dan kwabsa fara wadda take kan abin dabino dan dabino kama kala ta'ala kama yanda Allah madaukaki yake cewa wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqa min as-samawati wal ardi shay'an wala yastati'un Allah madaukaki yake cewa suna bautawa kuma bayan Allah madaukaki wanda bai mallaka musu wani arziki ba daga sammai haka daga ƙasa ko da dai ɗan kaɗan ne kowane irin arziki bai mallaka musu ba wala yastati'un kuma ba yanda za a yi su mallaka musu wani arziki wa qala haka Allah madaukaki na cewa qul ud'u alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الله مدوككي yake cewa yacewa manzon sallallahu alaihi wasallama kace musu qul ud'u allazina za'amtum ku roki ko ku bautawa wanda kuke rayawa min dunillah kuma bayan Allah madaukaki sai dai la yamlikuna mithqala dharra bisu mallake ba daidai gwalgwadon zarra fi samawati a sammai wala fil ard haka a cikin kasai nan ya zo ismu jins sannan kamar fil ardin wa ma lahum fihi ma min shirk kuma babu a cikin wannan sammai da kasai ba su da wani abin tarayya wa ma lahum minhum min zahir kuma babu ba su da daga game da Allah kubuta daga Allah to ba su da wani wanda zai taimaka musu idan Allah ya kama su a nan duniya da ranar lahira ba wanda ya isa ya agaza musu, wala tanfa'u shafa'atu inda, kuma ceto batta amfani wajen Allah maɗaukaki, illa liman azinala, sai wanda Allah ya ba izini. Wannan na daga cikin sharaɗi na ceto, gobe kiyama tabbat Allah ya tabbatar da ceto, amma kuma sai da sharaɗi ba kowa zai ce zai ceto ba, sai wanda Allah maɗaukaki ya ba izini. Wa nafa anhum sama'ud du'a Allah maɗaukake kore musu sauraron kira bi kaulihi in tad'uhum la yasma'u du'a'akum idan kuka roƙe su to ba sa jin roƙon li'annahum ma baina mayyitin domin suna tsakanin matattu matacce wa ga'ibin anhum da wanda baya tare da su mushtaghilun bima khuliqa la shi ma ya shagaltu da abin da aka halicce shi saboda shi musakhirin bima umira bihi shi ma an hore shi da abin da aka umarce shi da shi kal mala'ikati tamkan mala'iku misali inan wanda zai kira matacce ko kuma wanda zai kira rayayye sai dai bayya wurin yaya zai iya agaza ma ya karba ma kowanne daga cikin abiban halitta wannan Allah ya hore shi da abin da ya umarce shi da shi in bautan mala'iku ce to mala'iku ayyukansu suka sa gaba, sun makala sannan Allah maɗaukake ce, walau sami'u mastajabu lakum, da dai sun saurare ku sun ji to da ba su karɓa ba ba, kiran wannan da ba su karɓa muku shi ba, liyanna zalika laifa ilaihim, domin wannan ba aikinsu ba ne ba, fa'in Allah ta'ala lam ya azan li ahadin min ibadihi fi du'a'i ahadin minhum, domin Allah maɗaukaki bai taba ba umarnin wani bai taba ba wani izini daga bayan shi su roƙi wani daga cikin wa'annan sama- sawa'un mala'iku ne annabawa ne waliyai ne nagartattun bayi ne ba wanda yake da ikon wal istiqlalan la istiqlalan wala wasiqatan ko da dai a ce su bauta musu tsantsa a ce su keɓe wani ɓangare na wannan su bauta musu wala wasitatan ko kuma ta ɓangaren su shiga tsani wanda bauta Allah ce za yi amma sai an bi ta kansu kama ta kaddama ba'du adillati zalika ba'du adillati zalika kamar yanda wani shashin dalilai suka gabata akan wannan wa qawluhu da fada Allah madaukaki da yace wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum ranar qiyama za su kafircewa wannan shirkanku za su yi inkari fatabayyana bi hadha sai da wannan aya ko wannan gaba ta aya ta bayya bayyana anna da'wata ghairillah ghairallahi shirkun cewa roƙon koma bayan Allah madaukaki shirka ne ana nihin nan roƙo na tambaya wanda ya zamanto nau'i ne na ibada nan malam da ya ce ta bayyana kala wa ta bayyana annahum kanu yad'una ibadan salihina yatabarra'una min ash-shirki alladhi huwa du'a'u ghayrillah malam ya ce ya bayyana cewa sun kasance suna roƙon wasu bayi nagartattu wanda su kuma gobe kiyama za su barranta daga wannan shirka alladhi huwa du'a'u ghayrillah wanda ya zamanto du'a'u ghayrillah wanda ya zamanto roƙon wani Allah ne wa yatabarra'una min ula'ika al-mushrikin gobe kiyama za su barranta daga wa'ancan mushrikai azza'imina hubba ula'ika salihin wanda suke rayawa cewa su fa masoyan wannan nagartattun bayi ne wa annahum mahsabu mahbusuna alaihim mahsubuna alaihim cewa su fa suna lura da su suna kulawa da su na'am قال قلت قال وقال تعالى ولا ينبئك نعم من دون الله نعم وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة haka Allah madaukaki yake cewa sun riƙi kuma bayan Allah madaukaki wasu alloli liyakunu lahum izzan saboda su samu wani matsayi da ɗaukaka wurinsu. Kalla Allah maɗaukake ce al'amarin ba haka ba ne ba, sayakfuruna bi ibadatihim, gobe kiyama za su kafirciya wannan bauta da suke musu, wai kununa alaihim didda za su kasance musu mikiya, kishiyoyi. A nan duniya sun rike su masoya wanda suke bauta musu, su kuma gobe kiyama a'a za su rike su mikiyansu ne kishiyoyinsu ne. wa kauluhu da fada Allah madaukaki da yace wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum ranar kiyama za su kafirce shirka wannan ta qala ibn kathir muhammad ibn kathir rahimahullah yace yatabarrauna minkum za su barranta da gare ku kama qala ta'ala kama yanda Allah madaukaki yake cewa wa man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lah ila yawmil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun waman adal wane ne wanda ya hibacewa nan istifhami ne na inkari da taubihi ba wai tambaya wane ne wanda ya hibacewa mimman ya du'u min dunillah kamar wanda yake roƙon wani koma bayan Allah madaukaki man la yastajibu lah wanda ba zai karba mashi ba abin da ya roƙe shi ila yawmil qiyama har zuwa tashin qiyama wa hum an du'aihim ghafilun bari rabkanannu ne game da roƙon da suke musu, wai za hushiran nasu a ranar kiyama lokacin da Allah maɗaukaki ya tattara mutane kanu lahum a'da'a za su kasance musu miƙiya, kanu bi ibadatihim kafirin, kuma za su kasance sun kafircewa wannan ibada da suke musu, sun yi musunta. Ƙala ta'ala wa ƙauluhu, ƙala wa ƙauluhu haka da faɗa Allah madaukake da ya ce wala yunabbi'uka mithlu khabir ba wanda zai baka cikakken labari kamar wanda yake da ilimi da labarin wannan ai wala yukhbiruka bi awaqibil umuri ba wanda zai baka labari daga ƙarshen al'amurra wa ma'aliha da ta dai makomarta wa ma tasiru ilaihi mithlu khabir da abin da za ta kasance kamar wanda yake da ilimi wanda yake da labari qala qatada imamu qatada yace ya'ni nafsuhu tabaraka wa ta'ala yani karan kanshi Allah madaukaki fa innahu akhbara bil waqi la mahalata amma Allah madaukaki ya bada labarin abin da zai kasance kuma babu makawa sai ya kasance qultu mala yace wal mushrikuna lam yusallimu lil alim al khabir ma akhbara bihi an ma'budatihim sai dai mushrikai basu miƙa wuya ba basu yarda ba ga alimul khabir masani mai ba da labari ma akhbara bihi da abin da ya ba da labari da shi an ma'budatihim game da abeban da suke bautawa shine faqalu sai suka ce tamliku tasma wannan allolinsu ko salihan bayi ko waliyai ko annaba ko mala'iku tamliku wa tasma ta mallaki wani abu wa tasma kuma tana ji bayan can Allah madaukaki ya karantar da mu cewa ba wani mai mulki sai Allah maɗaukaki, cikakken mulki na Allah ne maɗaukaki, wa tasma'u bayan Allah maɗaukaki ya kore mana cewa ba sa ji, wa tastajibu suka ce ai hallau tana karɓawa bayan Allah maɗaukaki ya kore wannan karɓawa, wa tashfa'u liman da'aha kuma suka ce ai tana ceton wanda suka roƙe ta, shi kuma Allah ya ba da labari ba wanda zai ceto sai da izinin shi. banda izini sai ya yarda da shi walam yaltafitu ila ma akhbara bihi al-khabir bisu waiwaya bai zuwa abinda mai bada labari masani ya fada labari da shi shine Allah madaukaki min anna kullu ma'budin yu'adi abidahu yawm al-qiyama cewa dukkan abinda ake bautawa zai yi adawa da wanda yake mai bauta ranar kiyama wa yatabarra'u minhu zai barranta da shi kama kala ta'ala kama yadda Allah maɗaukaki yake cewa wa yau mana shuruhum jami'a sun mana ƙululin lazina a shiraku makanakum antum wa shuraka'ukum ba zayyalna bainahum wa ƙala shuraka'uhum ma kuntum iyana ta'budun fa kafa billahi shahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum la ghafilin hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون الله مدوككينا cewa ويوم نحشرهم جميعا ranar da za mu tattara su mu tada su gaba ɗaya sun mana ƙululin lazina ashraku sannan mu cewa wa'anda suke haɗa bauta Allah da wani Allah makanakum ku tsaya matsayinku an tumo shuraka'ukum da ku da wa'anda kuke tara bauta Allah da su fazayyalna bainahum sai muka raba tsakaninsu wa qala shuraka'uhum sai wanda suke hada bauta Allah da wanda suke hada bautar su da Allah za su ce ma kuntum iyana ta'budu za su ce ai mu ba ku ba mu kuke bautawa ba fa kafa billahi shahidan bainana wa bainakum Allah ya isa shaida tsakaninmu da ku in kunna an ibadatikum la ghafilin wallahi mu game da bautar da kuke mu mu arabka na miki ba mu san ba ma kuna bauta mana hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat a wannan wuri ne Allah madaukaki na jarrabar da kowace rai abinda ta girba a nan duniya abinda ta aikata a nan duniya wa ruddu ila Allah aka maida su zuwa ga Allah madaukaki maulahum ubangijinsu alhaq wanda ya zamanto shine Ubangiji abin bauta na gaskiya, wa dalla anhum ma kanu yaftaru kuma abin da suka kirkira na bauta ya ɓace musu ranar kiyama. Nam, ƙala ƙarƙashin wannan malam ya ce, ya'ani, ƙalu zalika bi lisani halihim, sun faɗi wannan magana ne da harshe na halinsu ba da baki suka faɗi ba, amma yanayin ɗabi'arsu da al'amarin da suke yi haka ne al'amarin yake. لأنهم أصروا على عباد على دعائهم domin sun nace a bisa wannan bauta da suke musu wal istighathati bihim da neman agaji da suke yi da su ba'da an wabbakahum Allah bi anna alladhi yastaghithu yastaghathu bihi wa yud'a la budda an yakuna sami'an basiran بيده الخير Allah maɗaukaki bayan Allah maɗaukaki wannan suka nace akan wannan bauta da suke musu da neman agaji da su bayan Allah maɗaukaki ya kwaɓe su ya tozartar da su akan cewa wa bi annan ladhi yustaghathu bi wanda ake neman agajin shi wa yud'a da wanda ake roƙo labudda an yakuna sami'an dole ya kasance mai ji ne basiran mai gani biyadihi alkhair kuma shi ke mallake da alkhairi gaba daya ina alkhairi gaba ɗaya a hannun shi wallazi yadullu ala annahum lam yakunu yaquluna zalika bi sarihil qawli abinda ke nuni akan cewa ba hwadi ba suke karara da ba, da halasunan su ma haka Allah min jawabi qaumi Ibrahim wa abihi lamma sa'alahum abinda Allah madaukaki ya hakaito daga amsa mutanen Annabi Ibrahim alayhi salam da baban shi lokacin da ya tambaye su qala hal yasma'unakum id tad'un am yanfa'unakum aw yadurrun ibrahim alayhi salam ya ce wa mutanen shi da mahaifin shi hal yasma'unakum id tad'un a lokacin da kuke roƙon su suna jin ku suna sauraron ku aw yanfa'unakum ko kuma suna muku wani amfani ne aw yadurruna ko kuma suna cutarsuwa ne duka wannan babu ɗaya daga cikin wannan uku. Fa'innahum a aradu anil jawabi sarihi anil su'al, yanzu sai suka yi dabara sai suka kauce daga ba da amsa ta ƙarara da wannan tambayoyi da annabi Ibrahim salam yawa mutanen shi, wa sai suka ce, Bal wajadana a ba'ana ka zalika yi fa'alu. Za tambaya ya musko, inda son samu ne su ce a'a, in suna ji su ce su ce suna ji in ba sa ji su ce ba sa ji amma sai suka kaudar da maganan sai suka koma wata bangare suka ce bal wajarna aba ana kazalika yafalu mu dai kawai mun samu mahaifan mu haka suke aikatawa dalilin haka muka aikata wa jawabuhum hadha hidatun anil jawab al mutlaq lis su'al mala yace kenan wannan ba da amsa su wannan karkacewa ce daga ba da amsar da ya zamanto tambayar da aka yi daban kuma ba da amsa daban da aka yi. Kala akhraj ibn Jarir an an Jurayj kala Imam Muhammad bin Jarir Tabari rahimahullah ya fitar daga daga Ibn Jurayj kala kala Mujahid Imam Mujahid yake cewa in kunna an ibadatikum laghafilin yaqulu dhalika kullu shay'in kana yu'bad min dunillah wannan magana mu dai mun kasance rafkanannu game da bautar da kuke mana wannan kowane abu wanda aka bautawa kuma bayan Allah sai ya ba da amsa game da wanda ya bauta mashi ko mene ne gunki ne mala'ika ne wani annabi ne wani wani salihin bayi ne wani wali ne wani shehi ne wani malami ne sai ya ba da amsa ce a'a ni hobin san ba ma kana bauta mu wannan aikin ka ne na kai daya falkayyusu yastaqbilu hadhihi al-ayat allati hiya hujjatun wan nur wal burhan bil iman wal qabul wal amal mala yace mai kaifin hankali alkayyis yastaqbilu hadhihi al-ayat na fuskanta wannan ayoyi allati hiya al-hujjatu wan nur wadda ta zamanto ita ce hujja da haske wal burhan da dai hujjoji bil iman da imani wal qabul wal amal da karba abinda Allah madaukaki yayi umarni na imani da ibadodi wal amal kuma da aiki fa yujarridu amalahu lillahi wahdahu duna kulli ma siwa ya tsantsantar da dukkan ayyukan shi ga Allah madaukaki shi kadai kuma bayan wani shi mimma la yamliku li nafsihi naf'an wala darra wala wala daf'a na wanda bai mallaki bai mallakawa kanshi wani amfani wala dafa'an kuma ba zai iya turewa kanshi wani bala'i ba fadlan an ghairihi balle ma a ce ya turewa wani shi ina ga muna iya tsayawa akan wannan gaba abinda muka wani daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka kuskure Allah madaukake ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk